بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba a daidai wannan ranar asabar muna karatu cikin littafin ulul ahkam na al-hafiz al-maqdisi a yau talatin yau ɗaya gauta ne ko talatin? an ci an gauta kuwa? ɗaya gauta? talatin ɗin ne dai? to talatin gautan shawwal shekara ta 1447 an kuma kenan ko? a wanda ya daidai da 18 gautan afrilu 2026 miladiya a yau insha Allah ta'ala a jidda ranar litul hakam ne tamatin da yau aka dawo hutu saboda mu warware insha Allah za mu yi a za mu dan tattauna kan abin da zai amfane mu ne in ya so daga baya satin mai zuwa kuma sai mu shiga karatu insha Allah ta'ala tunda kusan wata daya aka yi bayan sallah ba ba a taba karatun ba Allah ta'ala ya amfana abin da makaranta a cikin azumi insha Allah matashiyar karatunmu mu da za mu tattauna a yau shi ne wato asidik gaskiya matashiya ce da so dama wani lokaci jama'an aka ambace ta sai ma a raina ta amma kuma ita ce komi din ita gaskiya ita ce matashiya da akanta tubalin nagarta yake lamarinta yana da girma a duniya da lahira saboda ita gaskiya ita ce wato jima'ul khair wal bir kamar da Allah ya faɗa wato ita ce abinda take tattara maka dukkan alkhairi da dukkan wani aikin nagarta domin mutum na son ya zama nagargaru to babban abin da zai zama zai wato kulla wannan nagartan tasa a kai ita ce gaskiya kamar yadda kuma ƙarya shine wato jima' na kowane shari almawardi a cikin littafinsa adabu duniya wa din yana cewa wato alkarib jima'u jima'u shar wato ƙarya shine wato abin da ya tattaro dukkan wani abu na sharri so da dama waɗannan abubuwa na gaskiya a yanzu duk da mun san girman sha'anin gaskiya amma kuma yadda muke ɗabbaƙawa a aikace a magance kusan za ka ga abin da ya da sauƙi da kuma babu laifi a daga tattauna mu juna abin da ake ganin an sani ba sai an tattauna ba wani lokaci shi ke jawowa ya zama ya tsufa kamar da aka sani imani imanin kan ba yana tsufa in ba a jaddadawa to kuma sai ya wato ya tsofe ya yage ma ba a san inda yake ba Allah ta'ala a cikin Qur'ani yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda suka kuka yi imani ku kiyaye ubangiji kuma ku zama tare da masu gaskiya anan kun ga akwai ba ma kawai mutum ya gaskiya ba Allah ta'ala a wannan aya ya yi nusashe da wato al'umma a kan zama suna tarayya da masu gaskiya sannan kuma sai ya gabaci ayan da wato lafazin takawa malamai suka ce to anan kaga aka ce ittaqullaha gabanin ittaqullaha ma aka ce ya yi allazina amanu aka kira su da sunan imani dan ka fahimci da abin da za a gaya maka a gaba to yana da alakar imaninka sai kuma ubangiji ya ce maka ittaqullaha ka kiyaye ubangiji kiyayen ubangiji shi ne ka kiyaye duk wani abin da zai jawo maka fushinsa duk wani abin da zai jawo maka fushinsa to ka kiyaye shi to sai kuma Allah sai ya raba wannan takawan da kuma fadin sa wa kunu ma'as sadiqin dan ka fahimci gaskiya da takawa da imani to tare suke a hade suke da juna gaskiya to alama ce na cewa mutum akwai wato imani na na da wato mazauni a zuciyarsa kuma takawa na da mazauni tana da mazauni a zuciyarsa cewa a ga mutum yana yin ƙarya baya yin gaskiya to wadda wasu abubuwa ne da suke nuna zuciyarsa ba daidai take ba a addinance balle kuma a duniyance mazala a cikin hadisi da ke ce a sahihaini hadisin abu wa'il shaqiq ibn salama daga abdullahi dan mas'ud mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bis sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda allahi siddiqa wannan hadisi mai girman sha'ani mazala ya faɗi maganarsa kamar haka yana cewa na umarce ku ku yi gaskiya alaikum bisidiq na umarce ku ku yi gaskiya saboda gaskiya shine yake yin jagoranci zuwa ga aikin nagarta mutum tun na sai zama albar wato nagargaru to dole sai ya sanya wato abin da zai gina wannan nagartan tasa shine ita ce wato gaskiya wazala aka faɗa a wannan hadisi fa inna sidqa yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljanna ita kuma gaskiya wato ita kuma aikin nagarta ita ce kai mutum aljanna ba da za ka ga wanda yake shidani a aljanna sai dai nagargaru to mutum kuma ba zai gushe ba yana yin gaskiya ji manzo Allah har sai an rubuta shi a wurin mai gaskiya manzo Allah kuma wato ta wani bangaren kuma sai ya ce kuma na hale ku daga yin ƙarya ƙarya yana wato yana iso ne zuwa ga wajen fajirci fita daga ɗan ubangiji fadilci kuma yana kai mutum wuta ne mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya yana kirdadan ƙarya yana neman ƙarya da inda take har sai ubangiji ya sanya bawa nawa ne yanzu ku rubuta shi makareci wanda ubangiji ya rubuta shi a littafin mala'iku a matsayin makareci da kuma ai na yake tabbacin cewa za a share ai ba da tabbaci ya shiga balbalcewa da ba zai iya fita ba a malamai suka ce duk wanda kaga ya ya zama jagora Allah ba shi siyada jagora ba wai a ce wane wane wato mai mulki ba mulki wani Allah na iya ba ha zalimi ma amma jagora wanda jama'a za su zama suna san shi suna kuma wato yin addu'a da kuma wato yi ma ubangiji godiya da shugabancinsa to ba ka samu ko a duniya ko a lahira wato nace duniya yana bangaren bangaren addini ko kuma wato bangaren kuma wato ko a addini ko kuma bangaren rayuwa bangaren rayuwa shine kamar wato bangaren duniya ko mulki ko wani abu makamancin haka to ba yanda za a yi mutum ya zama ya zama shugaba kuma alhali ya zama makarici wannan ya daga cikin wani abin da ya kamata mu rika kulawa kwarai da gaske wajen mu'amalar mu da mutane da kuma yanda yanda mu ma muke son kuma mutane su yi mu'amala da mu babu yanda za a yi muna son wato ya zama mu zama a samu yanda ake bukata a cikin al'umma amma duka da mu talakawan da su shugabannin da ma wanda su 'yan baruwanmu ne kusa yanzu akwai 'yan baruwanmu shi yanzu yana ganin shi waɗannan majalisi ya kan ɓata lokaci ne a zaɓen ma ɓata lokaci ne ko wani abu makamancin haka to in kana cikin rayuwa za ka gudu ne ka ce za ka je wani waje najeriya ce dai ita ce dai ko da ka tsaya a jiha da kai ko kuma ka tsama hannunka kuma daga baya ka dinga ganin sakonsa a titi titi ma ya ishe ka da kuma kiran waya da sauransu in suka matsa gari suka matsa yanayi ana zafin jiki ga zafin aljihu abubuwa sai su haɗe maka amma idan ka ci gaba da taimako ubangiji na cewa kunu ma'a sadiqin ku zama tare da masu gaskiya in aka bincika aka dan aka ga wanne ne dan fi dama dama a lokacin da aka rasa wato hasake to sai a gani wanne ne wato baki wanne ne baki kirin to ka dauki bakin ma kowanne ma yayi da dan dama dama akan a ce sai da baki kirin kuma malamai suka ce to duk wanda kaga yayi jagora jagoran da zai zama mutane suna yaba masa to zaka je ka same shi zaka same shi na da gaskiya ko da ba wai baki ɗayan al'amarin sa ba ma zaka samu akwai wani abu da yake na gaskiya ko da kuwa musulmi bane in zaka je ka duba cikin rayuwar waɗanda ake cewa ƴan gwagwarmaya ne suka je suka jawo wa al'umma su wasu abubuwan a zo a gani za ka ga ai sun riƙe wani abu ne na gaskiya ko da su in ka je ka same su za ka ji da kila suna ɗanyen ƙarerayin da sauransu amma dai sun riƙe wani abu ne na gaskiya mutum kamar Nelson Mandela wannan abin da ya riƙe na cewa lallai wariya da ake ma baƙaƙen fata a South Africa da kuma wato lallai a samu canji canji da ma'anar canji har ya sanya wato ya yi baƙin jini a wajen wasu mutane kaga wannan wani bangare ne na gaskiya duk da wani usulubi yanda ya bi da sauransu wannan ba ba ita ce muke magana muna magana cewa dai wanda ya zo da wani abu na gaskiya to kuma dole wannan da shine yake iya jagorancin mutane in an ji an da muhatama gandi za ka ga shi ma ya ɗauki wani abu ne na cewa hakkin mutane hakkin al'umma kuma gaskiya ne hakkin mutanensa hakkin talakawa ya za a raba mutane da zalunci hanyar da ya bi da salon da ya bi wannan ba ita hanyar ta dame mu ba mu musulunci ba da irin tamu hanyar amma dai wani abin da ya rike din wanda wani abu ne na gaskiya duk da wani bangare za ka same su kuma ba wai ana ce maka wai wasu mutane ne wanda suke wanka ku baki daya ba duk wanda ka gani bai samu bai samu ya shiga musulunci ba alhali musulunci ya je masa to ka je ka duba da kyau gani sai kaga a ce rayuwar ta sa akwai wani wani tasgaro da aka samu yanzu shi mu'ataba gandi ba shine ya sanya aka daina aka daina yin wannan wanda ya cire idan wani a cire idan sa ba ai shine ya yada yace a ce wane da ya kashe wane ko a je a kashe wane ai kaga an yi bi babu da kaga mu za mu bi za mu bi ta tashi ba eh to amma dai irin abin da muke faɗa muna muna son mu faɗa cewa ita gaskiya ko ya ka rike ko wata bangare ce ko wata bangare ce wani bangare ne na gaskiyan ka rike zaka ga ubangiji ya ce muke ka kuma ya sanya wato in za a ambace ka za a ambace ka da wannan abin da ka shuhura da shi gaskiya almawardi ke cewa al-ikhbaru an shay'i ala ma huwa alayhi shine in ka tashi zaka yi magana ka ba da labarin wannan abin akan yadda yake babu wani inda inda babu wato ƙarya babu sofanan banna a cikinta wadda ita ce gaskiya a gaskiya galibi wa faɗa gaskiya mu mun fi karkata zuwa ga wato gaskiya a magance ta fuskan magana amma ba ita ce kaɗai gaskiya ba sai dai ita ce wanda galibi in harshe ya gyaru to kuma kowa zai gyaru insha Allah ta'ala saboda abinda harshe ya faɗa galibi abinda zuciya ta binne ne to abinda ke cikin zuciya kuma za a yi gani ba dole sai dai abin in harshe ne zai zama dalilinsa to nau'ikan gaskiya da malamai suke tattaunawa akwai sidqul qawl wanda shine yanzu za ku ga da yawa yanzu an jarabci al'umma wani abu da zai baka mamaki yanzu in ka shiga media ko ma wato ba ma media ba da manyan mu da kananan mu ina mamaki yanzu yanda muka zama lalacewa ta kai ba a jin kunyan ƙarya kwata-kwata ƙarya kawai za ka ga abin kawai sirfa ta ake yadda ake bukata ba kuma babu namiji ko munan ku duba ku ga lokacin da wannan abubuwa suka faru wannan 'yan ta'adda suka shiga gidan wannan mata ƙarya nawa aka dinga kawo a wasu zingi a haya zuba kawai za ku ga ana musu wasu naɗi wai su a musu naɗin masu sarakunan ƙarya kaga wannan ai ai wato mummunan shaida ce a ce wai kawai kai aikin ka kenan kana jiran wani abu da ya faru ka zo kuma kana gabatarwa kana jinkitarwa kana sirfa mutane ƙarya ana aika ga bai dace da inda musulmai ne suke rayuwa a wajen ba matsala yana cewa alaikum bisidik na umarce ku da gaskiya to amma kuma ana abu da baka mamaki mu ma a cikin musuluncin kuma gashi muna sallah muna azumi amma kuma ubangiji ya jarabci da yawa daga cikin mu da ƙarya idan mutum siyasa ya zo yana nema to da ba su wannan harkar tasu masu riga sun halitta ba kansu in ba ƙaryan aka yi ba za a sha ba za a kai labari ba yanzu mutum saboda fatan shi da ta tsallaka akan in yi gaskiya fatan ba a tsallaka ba amma in ya faɗi gaskiya fatan ba za a zaɓe ta ba to ba yadda za a iya zo ce wai ai shi na zai ce shi na taimakon fatan sa dai siyasa haka take to ba yadda aka ce wai dan siyasa dan kuna wani fati da mun shi ta wasu malamai suke cewa shi in za a yi kungiya da sunan aikin sa kai ko wani abu na da za a kawo ma al'umma gyara wannan babu laifi amma inda ya zama da kuma ita wannan kungiya ita ke sanya ka daidai shine abin da kungiya ta ta faɗa in kungiya ta ta yi daidai to na yi daidai in ta kauce na kauce in ta bauɗe na bauɗe in ta zama karkataccen kuka ne ma haka za a ga zama sharri kenan za a ga da yawa sai ya sanin kana hira da su su ce to ai mu fatan mu ne haka muka da muka yanka kawai shi kenan wato gaskiya ita ce fatan ku ta kaga wanda abu ya juye baki daya to kuma dai ba wato wanda muke talakawan sai dai mu saurara mu wadi gaskiya ba nesa muke ba za ka kareran yana yin yawa da mu da muke ɗaliban ilimi wani abin da baka takaici kenan har ɗaliban ilimi su ma yanzu duk wannan sai kadan ya suna da wajen su kana zaune da mutum kawai sai ga ya faɗi magana haka babu kai babu gindi wani lokaci ma ta waya kuna da wanda shi kawai sai ce ba kana nan a kawai sai ya faɗo wasu wata magana kai abu kana ɗalibin ilimi kuma da ƙarya ka ga an ka riga kai ƙarya ai wato shi ita ƙarya ga baki ɗaya nagartan mutum ne take tafi da ita amma wanzu ga kusan an ɗan Najeriya mai da ƙarya kamar ba wata aba ba yana ganin zai iya faɗa ya ta alƙawari ya ce zai yi kuma san ba zai yi ba ya ce haka ne kuma ya san ba haka bane ya ce ba haka bane kuma ya san haka ne to wannan biya daga cikin abin da ya kamata al'umma a kula kwarai da gaske wajen inda muna san wato mu tsira kuma wannan canji wannan shi tubalin canji tubalin canji shine muwa mai makamu gaskiya tukuna abinda muke yi daidai muke yi tun daga tushe tun daga mu'amalar mu na gida tun daga mu'amalar tsakaninmu da yan uwan mu haka muke yi inda muke mu'amala da su haka muke son wayan mu'amala da mu ko muna yin gaskiya mu'amalar mu a wajen aiki mu'amalar mu a kasuwanni mu'amalar mu a duk wani wato kulatayya da muke kullawa wanda haka muke yi gaskiya muke yi ko wani wata aba muke yi wani biya daga cikin abinda malamai ke cewa lalle mutum ya kamata ya duba galibi gaskiya inda ake jarabta mutum a gaskiyarsa galibi yanzu in jaraba ba ta duwa ba a sanin wane ne wane ne yake da gaske waye ba da gaske ba to ita gaskiya galibi aka san mutum cewa wane mai gaskiya ne ko wane ba mai gaskiya ne ba a lokacin da akwai arrahaba ko arrahaba ko akwai daf'ul bara arrahaba shine idan ya zama yana ya mutu yana son wani abu ya zama shi ya riga ya makance kawai shi mulki yake so misali ko shugabanci yake so kawai ko kuma so yake shi dai ya zama a jagorancin waje kaza shi za a bashi masallaci ko wani abu ko so yake zama shi kadai ake ji har ta fuskar da'awa ban zaga yana zuwa da kare dai dan kawai a saware shi saboda shi ma yana buƙatar likes din nan ko sai likes din kuma sai zubuta fito da shari'a ba dan wannan dan dan abubuwa da take dan ba mutane to kuma yanzu ya sa mutane kuma duka kowa zai dauko kandili da sanda da waye da kuma ya ta ya ta bangalin sa ya ta barbabiyar sa abin sa to a lokacin da mutum yake kwadayin abu ko abin duniya ko shugabanci ko wani abu to anan lallai in bai yi da gaske ba to kuma tunda yana sa lallai sai ya samu abin to kuma zai zai maka kansa ƙarya zai yi ƙarya yi ma mutane kuma zai ma kansa haka zalika idan ya zama yana tsoron wani abu tsoron da ya wuce misali to lalle idan ka ritsa shi to zai wuya ka ga wannan mutum bai maka kariya ba ko kuma yayin da wato yake bukatan yake son wato ya tunkuɗe maka kansa wani zargi wani abu ne aka ce yayi bai yi ba yaro ne an ce to bai musa ya ce ka dawo ka je kai kaza ka aikata kaza yana dawowa ya ce kayi yace nayi sai ka gani abu ya lalace kuma wani abu da baka mamaki a to da ma ƙareren yara iyayen su mata ke koya musu galibin al'amari a namijin lokaci yana da kunya a gaban yaransa ba zai iya nin kanta da ƙarya ba amma mace ba ruwanta sai ta gani to dama kai ma ka dawo ka kanta da maka ya kuma san ba gaskiya take faɗa ba to kai ma yana kana dawowa ka ce ina aiki da sa ka dazo ce ai yayi ya riga ya bashi ba kaza ne ana cewa yanzu yaro ba da da ana cewa yaro bai ƙarya to yanzu yaro ɗan shekara uku sai dinga sai dinga sifa maka sai dinga rasa ina ke koya to kuma gaskiya al'umma ce ta lalace ai babu yadda za a yi a ce kuma shi yake koya ma kansa ƙarya ba wani abu ne da za a ce wai shi ne koya ma kansa ba dole yana koya ne da cikin al'umma shi kuma dama kun san daga cikin abin da yake zama tubalin da yaro yake koyan abubuwa shine kallo observation da shi observation da shi yake iya komi har shi sa masana suke cewa duk lamarin yaro lamarin sa kiyasi ne ai lokacin da kace da kace masa babba to shi da ba yana kula ya ga ba wai komai sai kun gaya mishi ba ya san cewa in ka ce mutum sai a ce mutane kaga jam'i za a yi to in ka ce babba shi ba zai san cewa ba a ce ba ba a cewa babbuna yin nan ba sai ce sai ce sai a ce manya to in ba ya fara wa sai ce babbuna yi kaga shi ya shi yake yi saboda haka in kuka dan keta mishi wuri ko ya ga alaman ga yanda kuka keta mishi shi ke da shi ma sai je mai kansa kiyasin ba to kaga shi ke daga nan sai da wata can makadaci in kuma haka ya taso to kuma an riga an shiga uku saboda haka a wajen da mutum yake ganin cewa za a zarge shi to anan kuma lalle malamai ke cewa anan ake bukatar kuma gaskiya imamu sha'abi amir ibn sharahin ash-sha'abi kamar da ke cikin littafi na ibrahim al-baihaqi ya da littafi al-mahasin wal masawi sha'abi ke cewa alayka bis-sidqi haythu tara annahu yadurruk fa innahu yanfa'uk wajtanib al-kadhiba haythu tara annahu yadurruk ina cewa kai gaskiya ko da a lokacin kana ganin idan kai gaskiyan zai cutar da kai zai za a zarge ka to kai gaskiya kar ka tsaya ka ce za ka karya kar saboda wato kawai ka tunkuɗe ma kanka wani zargi sai ka ce a ba laifin ka bane laifin wani kuma ka san laifin ka ne kai gaskiya a wajen to wannan zai amfani ka kuma kar ka yi karya ko da kana ganin idan ka karya wani karya za ta amfani ka to kar ka yi a lokacin kar ka yi saboda yanzu san zuciyanka ne za ka gabatar wanda ba ana maganan ƙarya ta ta inda wato ake maganan islahu zatul bayni ba da wannan malamai ma suna yi tawili kan wannan ƙaryan ita ma kaga wasu na rigima haka ka zo ka faɗi wasu maganganu cewa ba wasu galibi malamai suna cewa ba wai mutum shine ya dauko wani ƙarya wato fitacciya ya dinga faɗa ba galibi ya faɗi wasu maganganu haka na tauriya tauriya ko kuma jirwaye jirwaye ko kuma wasu abubuwa a dunkule a dunkule ce wane wane wane mutumin kirki ai ni ina tsammanin dai shi ma kansa tsakaninka da shi gaskiya wato shedan ne da ya shiga amma dai kirki yake yi don da zarar yayin magana ka ba kirki yake faɗa wanda kaga a dunkule kake faɗa ba ka faɗa wani abu ne da ya je aikata wanda ba gaskiya ba galibi malamai irin wannan ba suke maganan a iya yin ƙarya in kuma dalili ya kama kamar kamar wato mutum ya riga ya shiga yanayi da aka tirsasa shi to wannan daban tunda an nuna masa makami wannan kaga daban amma duk da haka wasu daga cikin malamai su ha irin wannan yanayi ma su suna fifita su gaskiya kuma idan ubangiji in suka yi gaskiya kuma ubangiji kuma sai ya fitar da su akwai hadisi da ya zo da isnadi hasan da ya zo a cikin sunan ibn majah hadisin mughif ibn sumay al-auza'i da yake rawaito daga abdullahi ibn amr ake tambayar manzo Allah wanda mutum ne yafi sai manzo Allah yake cewa kullu mahmumul qalb saduqul lisan mutumin da yafi alkhairi shine duk wani wanda yake zuciyarsa ya kakkabe ta daga dukkan wani wani banna ko wani datti ita kuma saduqul lisan wanda kuma harshen sa harshe ne mai wanda bai faɗan gaskiya harshe bai faɗan gaskiya wannan wasu abubuwa ne maza da ya faɗa yana magana wato yanayin wanda ya zama mafificin mutane a cikin al'umma ta ce mahamumul qalb da kuma saduqul lisan wanda yake abin da yake rikewa koyaushe shine gaskiya suka tambaye shi to ta yaya ake gane mahamumul qalb sai ya ce attaqiyun naqi shine wanda yake yayi ubangiji duk abin da zai yi zai tuna meye hukuncin ubangiji to ba zai yi in dai Allah ta'ala baya so to ba zai yi ba yace annaqi kuma wanda ya tace zuciyarsa la ithma fihi wanda shi baya ba zuciyar da babu wato laifi a cikin ta wala baghya babu zalunci wala ghilla babu gilli wala hasada babu hasada wannan wato dabi'u guda biyu da manzo Allah ya faɗa galibi in kaga wato dan uwa da dan uwa ko masu masu zumunta tare suna rigima wannan shi ya hada shi ko dai mahmumul qalbi babu ko kuma saduqul lisani babu mahmumul qalb shine wato a cikin zuciyarsa ya sanya wasu kikir a zuciyarsa kawai ya sa wanda ya masa kawai na ganin to tunda ya masa shi masa ya rama garin rama kuma ya je rami to wannan shi ke jawo ga tsakanin dan uwa da dan uwa an riga an samu yankewa ba a magana ba a kaza ba a kaza ita kuma saduqul lisani kar ka gaji anan kar ka tsammanin dan an ce ka ka zama tsakaninka da shi babu babu wato wannan wani wato rin kufurci tsakaninku da muka kana mashi ƙarya sai ce saduqul lisan wannan abubuwan dan aka da su guda biyu za ga wato wajen ma'amala za ka ga ma'amala tana tafiya daidai ko da mai gaskiya wani lokaci ba ko shi ake san shi ba galibi za ka ga duk wanda aka san shi shi kaifi ɗaya ne za a ce to shi ɓaro ta kawai ke wato ma'ana shi mai gaskiya ne shi da zarar yana wajen shi gaskiya ke yi za ga wani lokaci ba a san shi ba yi da sha'abiya ba shi da farin jini a cikin yan uwa to amma kada ka sha kurbin ka kawai ka ta gaskiya ka kyale su ran da kowanne ce ta shi na sai gaskiya sai ya kira ka zai da yake sai manna kuma zai kira ka ba to shi ka kai ka da ba kuma hudan ya kamata zama hudda ce tsaka wato ta gargaru tsakanin ku dan za su yi gaskiya sun kira ka ran kuma za su yi manna kuma su kira ka ba to a shi kaga wannan ma sheda ce suke baka a wajen ubangiji Junayd yake cewa haqiqatu sidq an tasduqa fi mawdin la yanzika minhu illa al-kadhib haqiqatin gaskiya shi ne wato bawaye gaskiya inda yake ganin babu abin da zai cetar da shi sai ƙarya to sai je gaskiya a wajen to wannan shi ne haƙiƙanin wato gaskiya saboda haka kamar da muka ce shi ne a lokacin da mutum yake ganin cewa idan ya yi gaskiya za a zarge shi to a lokacin kuma idan ya yi gaskiya to sai gaskiyarsa ta kubutar da shi akwai littafin nuzatul majalis na wani malami a sufuri ya hikaito wata kisa da ake dangata ma abdulkadir dailani Allah ta'ala ya ji kasar rahama abdulkadir dailani yake cewa ni lamari na ga baki ɗaya na gina shi ne akan gaskiya duk al'amari na ce bare to amri ya ala sidqi shi ni lamari ya duka na gina shi ne akan gaskiya wa zalika anni kharajtu min makkah ila baghdad atlubu al-ilma ke saboda akwai ranar da na fita daga makka zan tafi bagadaza ina neman ilimi aje kun ga su bayan da su neman ilimi suke yi ba tsayawa suke haka su shirarce ba wannan shi malami ne daga bayan malami yana ba da fata yana fatawa kuma yana kuma wato gyaran zuciya da yake su subace su a lokacin subace na takalluk kuma wannan bai sanya ya ce ba zai je neman ilimi ba ya ce fa abbas ni ummi arba'iyya dinara tun lokacin yaro ne sai wato mahaifiyata ta bani dinari arba'in kuɗi ne mai yawa a wancan lokaci ba ko a yanzu ba kuɗi ne mai yawa wa ahadat ni ala sidqi amma ta bin alƙawari cewa kamar alƙawari ba za ka ƙarya ba duk inda ka samu kanka ba za ka taɓa yin ƙarya ba kun ga wannan shi ne wato yanayin bambanci tsakanin iyayen da da iyayen yanzu iyayen da su galibi idan yaro zai tashi ko ba za su rabu da yaro ce mishi za su yi to ka zama namiji kamar da amin ta gaya maza Allah muhammadu ka zama da ka zama namiji aka ta gaya mishi ba ce maza Allah ya ragwanci ba to kaga nan ita ma abin da ce duk inda za ka samu kanka kuma alhali a lokacin tun da zai fita neman ilimi ne akwai yan fashi akwai 'yan banditiri akwai 'yan kidnapping dole akwai wannan fa a lokacin shi su ba da ba jira ta ce wani da ya gaskiya wato tana magana ko da ne tsinci kanshi a halin kakani ka yi to kai gaskiya ko da ba a bata labari cewa ya ƙarya amma ya tsira to gwara ba a bata labari ya mutu amma ya gaskiya wannan shine galibin wato tarbiyya na magabata a wancan lokaci a ya rasu a ƙani na biyar ya rasu shekara ta ɗari hudu na tsammanin da hamsin ya rasu ko aka haife shi ina hula da hamsin nake tsammani ya rasu ƙani ta biyar sai yake cewa na yi alƙawari cewa duk abin da ya shafe ni ba zan yi ƙarya ba falamma wa salla arba hamadan lokacin da muka je can ƙasan hamadana kharaja alaina arabu sai ga wasu larabawa ƙauye sun fito mana wanda suke kwace a hanya irin yan ta'addan nan fa akhadul qafila suka je suka kama wannan ayari na matafiya din kamar rawa irin minhu sai ɗaya daga cikin su ya zo waje na wa kala ta ce ma ma'aka nawa ne da kai to kaga kudin fada aka bashi kenan amma yanzu ya ce ya ce nawa ne kaga sai ya ƙarya ce man da komi amma da yake shi ya gazgata ma Allah ta'ala shi ma ubangi zai gazgata mushi a yanzu kuma galibi wannan wani sai ce to ai in ban yi maka da ban yi maka an kwace to ai matsalan mu yanzu imanin mu ne yayi rauni fa galibi muna ganin cewa wato wayan mu shi ke kubutar da mu ubangiji kuma sai ya baka da wayanka amma da mun yadda cewa ubangiji ya kubutar da mu to kuma sai mai gaskiya ko ubangiji ta hanyar gaskiya kuma samu kubuta sai ya ce kultu arba'una dinara ya ce ni dinara da bayan ne nake da shi to kaga kuɗi ne mai yawa ya ce fa zanna anni ahza ubi sai tsammanin kawai ba a nake masa fata da kare ci kai kade shi kada yara rabu da shi ila ƙarya ba yake kawai sai ya ce fa akhbartuhu fa sai ɗaya daga wanda kace sai ƙara zuwa ya ƙara tambayarsa yace nawa ne tare da kai yace dida da arba'in da ya duba kuma ya ga haka yake shi ke na sai ya ɗauke shi je kai shi ya kai shi wajen babban su ni ne fa kaba ni ila kabirihi fa sa'ala ni sai ya tambaye ni fa kaba to sai na bashi labari cewa hakika ni ga kuɗin da nake da shi sai tsaya ya kalle shi shi to kai ma hamalaka ala sidq to yasa kai baka ƙarya ba me yasa kai gaskiya kawai ka tsaya ma ba za ka yi ƙarya ka ce baka da shi ba ko ba kun yi da kai yaro ne wata ila a na daga maka sai ce ahadat ni ummi ala shirki ya ce ni da mafiya ta mun yarda mun yarda je ne alkawari cewa ba zan yi gaskiya fa khafu an aqula ahdaha ni kuma ina tsoron in ci amanan ta in ci amanan alkawarin da nayi mata a kama ni nayi nayi ƙarya yana ji kawai shikenan yanda kasan ubangiji ya tura mishi wannan abin ne wa'azi fasaha kawai sai wani ajiyar zuciya ya wani ƙara shi wannan shugaban ɗan fashin fasaha sai ya ce masa wa maza kafi ya bawu tufan nasa ma sai ya fara yagawa wato alamun yana da dama kenan yana ta kai ci ya ce an ta kafa an ta kona ummak yanzu kai da kake tsoron ka ci amanar mahaifiyarka wala an kafa ana kona Allah amma ni yanzu bana tsoron in ci amanar ubangiji shi ne ya hana ni in yi sata kuma gashi ina sata ya hana ni in yi kwace gashi ina kwace to kaga wani kaga gaskiyan da yayi gashi ma baba ya kusa da shi ba ya jawo ba sanadiyan wasu sun wannan shi ne na sai ya zo gaban shi sai ce ana ta'ibu lillahi ta'ala ala ya dai kace to ka shaida cewa dai na tuba ga Allah na tuba na kuma ga Allah ta'ala ta sanadiyanka ta wannan abin da ka dukai da albarkacin wannan gaskiya da kai to kaga wannan shine abin da malamai ke faɗa a inda muka gaskata mu ubangiji to ta gaskiyar to ta wannan gaskiyar ubangiji ta kubuta da mu ita shi amfanin gaskiya to ko watan wata rana ko duk sharrin da aka maka to ubangiji sai ya zo da wata hanya da zai taimaki masu gaskiya ubangiji haka ya riga ya alƙawarin cewa dole zai taimaki mai gaskiya da haka ba zai taɓa bari kana da gaskiya kuma daga baya a zo a riga wato a kayanta naka ana cin mutuncin ka ana cin mutuncin ka ba sai ubangiji ya zo da wani sanadi da zai sanya gaskiyar ka ta kamar da na faɗa sidqul lisan gaskiyar harshe ya daga cikin abin da wato a yanzu wannan zamani ake bukatar sa har tabaka matakaiya na ɗaliban ilimi wallahi muna bukatar gaskiya kwarai da gaske akwai bayan da za a yi ka ce kana son ka zama malam wane malam wane alhali kai baka bi turba irin tashi ba to da dama na yi ma yan wani ɗalibai a wasu ci da ni kaina mu rika yawan sauraron bala bakar gumi bala bakar gumi wataƙila da zaka ji sakwatanci ya maka girma hausa ne amma sai ka koya sai ka iya sauraron shi amma akwai wasu maganganu da zaka faɗa ina tsammanin ko yau da nake jin sa akwai wani wani gaba da yana tattauna yanda ka sanya zai ke faɗan wannan magana yanda ka sai zai faɗa sai da ƙara dawo da shi da ji wai shi ke wannan magana yake faɗa kuma za ka ga yanda wato yanda wato a wasu abubuwa da har yanzu dai matsalar matsalolin su ne amma wallahi mutum da zai faɗe shi amma da yake galibi ba wai bidiyo ne mai kyau mai quality ba kuma galibi sautukan ma in kana ji za ka ga yana ɗan ƙara da sauransu saboda haka yanzu ba za mu iya tsaya mu saurara ba amma dai in dai kai ɗalibin ilimi ne ina maka wasu ci da'awa a Najeriya musamman ba za ka fahimci wasu abubuwa ba sai ka fahimci malam bakar gaskiya gaskiya duk wanda bai bata bala baka goba to akwai abubuwa da yawa da zai asara shi kuma da yawa za a zo ana da gigimu da shi kan abubuwan da ba na da gigimu bane da ya ja saware shi da mala ya bashi mafita to abin da sani nake kawo mala baka gumi wannan wato lisanu sidqin da ubangiji ya sanya mishi babu abin da ya jawo sai gaskiyar da ke cikin zuciyarsa babu abin da zai zai sanya haka ubangiji ya daga bawa haka kuma ka sanya saboda ya da gaskiya ya zama gaskiyan ita ce kyautuwa bakin shi ba dan yana duwa ba ko yana tsafi ba ba dan wani wani na bashi labari wani aljani ba zai faɗa maka cewa kaza ne a nan gaba kuma nan gaban ka hakan zai faru wanda babu abin da zai jawo illa ya kyautata tsakanin shi da ubangiji ne kuma tsakanin shi wato da kuma sauran mutane ko baya musu ƙarya ya tsaya kan turban addini ba bai wato caccanzawa bai da lauyewa zaka je malama in kana jin karamomin shi fana da yawa fa wallahi zaka je yana ce maka yana cewa shi tun da yake a rayuwarsa yace tun da nake a ƙasar Hausa a lokaci irin tasa irin nasa yana cewa shi bai hankalta kansa ba tun da yawa yau ya taba ya taba zuwa ya ji cewa ga wani mai sarauta da dukuna masa to wallahi bai taba ba zaka ji ina faɗa sai ka jin ka jin wani darbu min al-khayal ne wannan ko da yawa ta yake yi yace wallahi shi bai taba ba ya ba da labari ya je a nan sakin zo na wancan lokaci taro ne da ake yi da ya je kawai ba shi hannunsa ya zauna a abinsa kai ga shi limamin kona na wancan lokaci shi kuma na zariya kenan ka zo kawai ka dinga yi wa sarki sujada kana malami ya ce mahaba malam ya za ka ba ta lamarin ilimi ka je kana rukunawa gaban sarki kana dukusawa kana saba wa abin da ka karanta a cikin littafinka a lokacin sarki ya ce to ai sun suka bata wannan karatun ya zo nan wajen ciro ma na kano na wancan lokaci wane ne ciro ma lokacin ne da sarki sunusi ne ko mai rasuwa na jin kamar shi ne a lokacin ya zo yana dan kano ya zo yana nema a bashi a bashi wani fili ne za a gina saboda harkar malanta da ya je kawai sai wani zai yadda mai daka musu tsawa irin yan fada nan kusa yan fada kaza kaza kaza kaza shi mai rikuna ba kawai sai ya je zai tafi abinsa inda ya zama magana sai ya rikuna ne to shi ba zai rikuna ba kawai zai tafi abinsa da ya juya da aka ce mishi mala baka gumu ne fa ya zo sai aka yi gaggawa ce a kira shi ya ba shi haƙuri ya ce me kake so ya ce gafa ga abin da yake tafi da ni ko da ya zo ya zo wato ina ba da labarin bayan da yanda yake faɗan wato ɗan yadda yake faɗa abinsa babu raini babu komai amma yana ganin haibar ubangiji ne yana jin cewa shi yana wakiltar addini ne ya ce waje za ka bamu muke so ka bamu saboda Allah muna son za mu gina ce a'a kai kyauta za a ba kai ce a'a ka bani kyauta nan gaba ka zo kana rigima da ni a'a ka dai bani ni da ɗalibai da mu je mu gina yace a to na gane me kake nufi to za a rubuta yace to a rubuta aka ba shi kyauta amma aka rubuta ko bai dukuna ba yace to kun gani da zuwa nake ina dukuna musu ni ma to da ba za ku samu waɗannan abubuwan da kuke samu ba to kaga wannan shine gaskiya al'amari wannan shine gaskiya al'amari shine wato abin da ka yarda da shi ka karanta kai imani da shi to abinka da wannan abu gaskiyar ka shi zai fitar da kai har na suna faɗan yadda suke jin haiban malabar da saboda gaskiyarsa tamam da alamin ilimi za ka ga tsakaninmu ba muna ma juna maganganu wanda ba daidai ba islamiyya aka baka kuma kana faɗin maganganu wanda ba daidai ba saboda kawai kana neman kasawoyi saboda kana neman kari a cire yaro a wallahi kaza kaza kaza ne kan kana wallahi kan ƙarya me za ka samu ai wato ɗaliban ilimi wallahi sai mun gyara kwarai da gaske ba yanda za a yi mu zama wato irin magabatan mu na bayan nan wallahi ba mu lazumci gaskiya ba mai gaskiya kuma ha a kankin kanmu mu ga kanmu gaskiya kan mu daga ƙarya mu daga biya banganu mun san ƙarya ne kuma haka bangaren kuma bangaren wato yan siyasa ne za ka gani to su dai hadith wala arad ba su su ba ruwan su su ne siyasa ma in ba da ta ƙarya rayin ba ma su ba sa ba sa kai labari bangaren kuma amma shi ma dai gashi kuna gani yadda yanzu da labarin da ka gani to za ka ga babban abin da mai hankali za ka ga babban abin da yake neman in ga wani labari sai ga ta ina ne wato sauƙin labarin abin da baka mamaki hatta ma kuta duniya yanzu kuma su kuma duk Allah ya damce mu da makaita yanzu da Allah tun daga yakin da Trump ke yi mai Iran zuwa yanzu ƙarya nawa yi ka fito kace da ƙarya kawai ƙarya dai nawa yi ku za ku iya kirgawa wai shi shi shi ne shugaban duniya kuma da ba ne faɗan ma dai aka ƙarya aka aka amma misali tun da ya fara ƙarya da wai zai faro da magana a cewa ai yanzu duniya ta yafar propaganda ce wato da wannan abin fa an gaba da mu da cewa propaganda mu mu je mu yada manufofin mu propaganda mu wato propaganda wato bi ƙarya bi ƙarya wannan sai sa kawai ko duk wani dan siyasa yana da wasu da yake biya ku je ku je ku wa ku yi ku yaya da bangano sai ta ƙarya da yi haka yayi ƙarya kai ma kai ƙarya kai ƙarya kai ma kai ƙarya shi ke da duk zan makarita kuma Allah ya kyauta sai wato abu na biyu da malamai ke magana game da gaskiya shi ne lokacin fiye sirkul hal banda ba to gaskiyar harshe ta same ka kai kuma kana da gidan nan mutunci na gaskiya kai ma sirkul hal sirkul hal wato sirkul hal shi ne a same ka da gidan nan mutunci mutuncinka da gaskiyar wato aikinka yana ba da labarin kuma abin da ke cikin zuciyarka wannan shi ma yana daga cikin abin da malamai suke yawan magana wanda mutum kuma na sai samu wannan shine ya fara daga kyautata abin da ke cikin zuciyarsa shirku sarira zuciyarsa nufin sa zama nufi ne mai kyau wannan sai ta ba shi dama ya gina gidannan mutunci a wato a ɗabi'arsa in ya yi alƙawari to a same shi ya cika alƙawarinsa kar ya saba babu wato duk duk wasu abubuwa da tsakanin manzo Allah da kafirai an yadda manzo Allah ya iya ɗaukar wasu matakaiya da zai tunkuɗe sharrin kafirai amma manzo Allah ba a bashi dama ya musu ha'inci ba in dai suka yi mishi alƙawari ya ga alaman za a sha wuya wa in mata khafana min qawmi khiyanatan fambid Allah ta'ala ce in ka ga alaman cewa za su yi maka ha'inci to ka je ka ce to ni ba zan yi ha'inci ba amma da alƙawarin na a warware shi ba ba inda aka ce a ce dai ha'inci ya dinka da ƙarya yana cin amana ba ba inda aka faɗa haka to sidqul hal kuma shi ke kawo wannan a samu wato dan adam tsakanin shi da da wato shi kansa da kan kansa shi ma yana kansa gaskiya a mutuncin sai to yana aiki da gaskiya a kuma aikin da yake kuma akwai gaskiya din maza Allah wannan ya daga cikin hanyoyi da ya bi wajen ya gina mutanensa ya gina sahabbansa zaka ga ko alƙawari ko bai asbar wasu masa daga cikin abin da ke raba shi da akwai gaskiya hadisi da ya zo cikin musulun Imam Muhammad da kuma sahihi na Ibn Hibban da isnadi wanda malamai sun hasana shi maza Allah hadisin Ubad bin Samit ubada ibn samit manzala yake cewa ku min lamunin abubuwa guda shida ni kuma zan muku lamunin aljanna farko abin da ya faɗa ce ku yi gaskiya idan za ku yi magana ku yi gaskiya idan za ku yi magana sidqul hali ne nan manzala yake magana nan sidqul lisan na gaba kuma ya faɗa abin da ake kira sidqul hal yace idan kun yi alƙawari ku cika in kuma kun yi wato an ba ku amana kuma ku cika amana kar a same kuna cin amana sannan ku kiyaye gaban ku sannan kuma ku wato gintse ganin ku da sauran abubuwa da manzo Allah ya faɗa kaga ya faɗi gaskiya ya kuma faɗi yayin da zaka zama kana aiki da gaskiya ana ganin shi kuru-kuru kana amfani da shi ba ba gaskiya ba sirqul hali bane a samu mutum yana da yana da wani dabi'a wanda yake mai kama da wahainiya yau bai da fuska shi yau in ya je ta wancan fuskar to ga fuskar sa gobe in ya shiga ta nan to yau in ya je ta fuskar wato kalan girin to girin ne da shi in ya je ta bangaren ja to ja ne shi yanzu ya zama ja kuma to yanzu kaga wannan ba yanda za ya zama mutum da mai nasiha shi a karan kansa ma yana makansa ƙarya yana makansa abin da malamai ke kira wato mudahana da yawa sidqul hali shi ya sanya wasu daga cikin manyan bayan Allah suka samu wato tsira daga bayan ubangiji ya daga liyafar su likafar su annabi Yusuf tun da zama annabi ba amma da ya kiyarda wato ya bata nagartan jikinsa mutuncinsa saboda ya rike gaskiya to sai zama tun ka zama annabi ma daga cikin lakabi da suke masa shine as-siddiq yusuf ayyuha as-siddiq aftina tun ka zama annabi amma kaga lakabin da suke masa ya kafi ne as-siddiq wanda yake shi mai yawan gaskiya ne shi mai gaskiya ya rike wannan gaskiya din to ne daga cikin abin da wato malamai ke ke faɗa ga wanda yake son ya zama gaskiya al'adarsa ce bayan ya gyara zuciyarsa to kuma a shi ma yana da gidan mutunci wanda yake gaskiya abin da ke cikin zuciyarsa wannan ake kira wato ladabi fa kun bi sidqi ma'rufa fala adba ba al-kadibi yace ka zama an san ka da gaskiyanka baba wal ladabi ba ka samu mutun shi makareci ne banda wannan kuma sai malamai suka ce akwai sidqul amal ya zama da gaskiyan aiki wanda wannan wannan gaskiya sidqu al-hal wannan yana mutunci mutuncin sa shi ya zama da mutum ne mai gaskiya kuma ka same shi yana wani lauye-lauye a same shi dai diya yadda tsaya mutum ne wanda ke mai ra'ayinsa ra'ayin maza kenan wato in aya ya tsaya tsayin daka to ba za a samu ya kauce ba in ya alƙawari ba za a samu daga baya ya kauce ba a'a ya zama shi dai wato yannan mutunci sa kowa san shi da gaskiyarsa to wanda wani kuma sai kula amal yayin da kuma zai aiki ko zai mu'amala tsakanin shi sauran mutane kuma to kuma a same shi akwai gaskiya sidqul mu'ashara ko sidqul amal wannan shine wato diya yanda ya kudurci aniyan zai yi wani aiki ko zai yi kuɗa tsakanin shi da mutane ko zai wato ko aure da zai haɗa shi tsakanin shi da mutane wanda za a ta aure masu na gina shi kan ƙarya ya je ya dinga surfa mata ƙarya ai shi kaza zai bata kaza zai bata sai an je kuma a ga wayan to in ka je nisa za ka kare ka kasa rike ta amma in kai ka san ka kare wasu abubuwa da kake kai zafa ne kai kamar barkonu to tun tun aje kan aje ko ina ka ba za ki yaƙi da ni da haƙuri in kin zo ɗaki na amarya ne mutum ne mai zafi mutum ne mai kishi ne ni mutum ne da ina son kulle ni mutum ne da ba na son ka gaya mata in ta ji ta ji to kaga akalla in ta saboda duk abin da ka gaya mata labari ta ji amma yanzu ta ji ta gani to a nan ne za ta ga abin wato ashe wato ruwan ya ne mara cita wato abin ya wuce da take tsammani amma da inda ma ka saka ya mata kuma ta je ta gani abin da zai mata yawa sannan ka duk wani abu da ba za ka dauka ba ka gaya mata a ta usulubi yanda zai ba ku fahimci juna ita ma kuma haka kamata ta maka haka mu'amala tsakanin ciniki da ciniki wanda yana daga cikin abin da yanzu za ga cinikin ana kokarin kulla cinikayya ba za ga babu babu gaskiya shi kuma zalla cewa albay'a ne bil khiyari ma la tafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima yace wannan masu ciniki guda biyu in suka yi gaskiya suka bayyana komi da komi kuruku to Allah ta da musu albarka in kuma suka ɓoye to babu albarkar kuma to za ka ga hatta a ciniki za ka ga kokari ake a yaunin gwandu umura dunguli da aure da ciniki ba a dungule dungule ko yin fito da shi ake yi zuriya in ka ji abin da ake cewa a bashi shine abin da ubangiji bai sanya aibi ne da zai yana tasiri ba wani abu ne wani zunubi ne da ya taɓa yi a baya ya riga ya daina yanzu to yanzu dan me za a bashi musu hasaba da lazalibin a to ko kuma a ce ai yarinya tana yarinya an ja mata fyaɗe to wai dole sai an gaya mishi wanda zai aure dan me za ku faɗa mishi dan me zai zai zama tasiri tasiri da auren ne zai tasiri da auren wannan ba dole sai amma abin da yake yana tasiri a mu'amalar su amma a ki gaya mishi kuma to wannan kaga an haince shi wannan dole a gaya mishi in so kuke ku yarinya ku dole sai tai karatu yan bokan nan to kara je kuma a mishi a mishi kundinne kuma sai an je kuma shi yana son kuma ta zama mishi mata a gida ita kuma ta zama mata a waje to kaga duk wanda shi ke jawo ringimu in za aka fito aka yi majuna gaskiya to kaga shi ke nan wato sai abubuwa su su gyaru annabi isma'il daga cikin yabo da ubangiji ya masa shine inna kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya yace mutum ne mai gaskiya alƙawari in ya alƙawari za ka same shi baya sabawa at-tauri yana cewa yana hikaitowa cewa in ya mutum alƙawari ko da shekara ne ce za ka same ni a nan za ka je ka same shi ko da shekara ne to ko banda wannan kuma daga cikin abin da zamu hararo abin da sa ubangiji ya yabe shi da alƙawari annabi Isma'il bai tashi yana tare da mahaifinsa ba kamar yadda aka sani Allah ta'ala ya yi umarni da shi da mahaifiyarsa su je ya je aje su a wani waje shi ne waje na Hijaz to abin da yake al'ada shine yaron da bai ma tashi da kai ba ai zai manta da kai daga baya je ya saje da wasu mutane kuma ya zama values ɗinka abinda kake kake girmamawa to ya zama duk yana ma faɗa da shi to amma duk da haka sai alkawari tsakanin shi da annabi ibrahim koyarwa annabi ibrahim na tauhidi da sauransu ya rike labarin ubangiji sai ya rike to ubangiji shine shi ma sai ya rike mushi wannan sai yake ban shi innahu kana sadiq alwa'd mutum ne mai gaskiya alkawari da ya da ya alkawari to bai saba ba Allah ta'ala ya yi maganan alkawari da yawa rijalun sadaqu sadaqu da ahadullah alaihi mutane ne da suka yi gaskata wa ubangiji alkawarin da suka yi ibrahim tayyib yana cewa ba a qawli ala amali illa khashitu an akuna mukaddaba ko mukaddiba yace da zarar ni duk yayin da nayi zan yi aiki to sai in ga aiki na da magana ta da aiki na me nake faɗa wa mutane me kuma wani aiki nake yi to sai in ta kokari in ta tsoron kar da zama aiki na kana ƙaryata magana ta wannan dole sai mun gyara mutukar wato kana buƙatar cewa mutane su dinga ganin ka da gashi sai ya zama aikinka yana daidai da abin da kake faɗa musu amma ba da ka rinka shata doka ka kuma a same ka kai duk kokoki da ka baka ko a gidanka ne ba ma a gari ba ya zama kana sa doka ka kuma kana yayin kana dan ka doka da yanda ka ga dama ya ga dokan ba ta armashi ba ta armashi amma da za ka sa doka kai ma ka ja layi to kai ma ka ja shikenan ba daidai bane ka hada ka hada iyali kallo kai kuma daga baya ja sai ka da wayanka duk ka kai abun kallon ne ka da a wayanka a to kai ma tunda kana jinda kana sifa musu ƙarya sai suka fita kana fita shi kenan su dan sai su dako wayar su ma sai su amma idan ka tsaya ka kiyaye ma ubangiji Allah sai ya kiyaye maka su wannan diya daga cikin abin da ya kamata mu rika gane ba kada mu rika yi ma juna wato abin da ake cewa wato fuska biyu ko fuska goma ko fuska ashirin a wani lokaci wasu suna suna ganin kamar yana daga cikin gaskiya shine mutum ya dinka mu'amala da mutane shine sanya musu laifi wannan kuma ba daidai bane wannan ana kirshe mudahana a wajen malamai mudahana ba mudara ba mudara shine wato ya zama ka da musu kawaici akan abin da ba zai zama ya amma ubangiji ba mutum ne kawai kaga alamar shi dai tuwo yake son ya ci kai kuma dai baka san tuwon nan da aka tashi kuma abinci dole ɗaya za ku ci me kuke za ku ci kaga alamar tuwo yake sai sai a kawo da tuwo eh tuwo eh zan ci tuwo za mu ci tuwo ai tuwo muke son mu ci to kaga yanzu kana yi ne saboda ka masa kara yanzu to da shi a kira mudara akan abin da babu sa'a ba ubangiji shi ba mudahana shi ne kawai kai kai dai ka a zage ka ka ni ni ban san mu ta rigima da mutane saboda ka in ya ce shi zalunci zai zalunci in ya shiru ya ka shiru in ya ce ka bace to wannan shi ne mudahana wannan to shi ne shi a sahal ibn abdullahi tustari yake faɗa kamar yake ce risala kushairiya yake cewa la shumu ra'ihata sidqi 'abdun dahana nafsahu aw ghayrahu ba yanda za a yi mutum ya zama mai gaskiya mutum yana irin wannan mudahana yamma yana ba kansa mudahana ko yana wannan sa mudahana shi koyaushe shi kabban na kawai zai nuna shi kawai shi a don kiyaye ne shi babu abin da dame shi kawai kamar yadda muke faɗa maganar fati yan siyasa kawai in fati yan sina tana tana daidai to ina daidai ni ma daidai nake yi amma in ta kauce to ni ma yanzu na kauce kuma wannan kaucewar su nasu daidai kaga ga wannan mudahana su nasu ba shi ne gaskiyar da ake magana ba gaskiyar da ake magana shine abin da ke ko akan kanka ne ka yarda cewa wannan gaskiya ne gaskiya ta fuskan aiki abubuwa ne da suke da fadi da yawa zai shiga abubuwa da yawa zai shiga mu'amala mu da har ma wato a inda muke aiki yanda ake fitar da mizaniya budget za ga da abin ya zama wani ya zama wani yayi za ka fita budget dole sai ka kai wasu alƙalma na ƙarya ko dawo da ban ka tashi contingency ma amma dai daga baya abubuwa dai in data ne in waye sai a dindinka galibi dan abin da kuke bukata da wata biyu diya ishe ku amma sai ku je ku nemi abubuwan da za ku ga duk wata takwas din ma zama bonus to kaga duk abin ya zama duk ƙarya da yi a ciki kuma abin da zai baka takaici in kun ce gwamnati ne kuke ba yanzu ai gwamnati na dan sanya al'amari babu abin da zai baka takaici illa ka je ka ga mutum ya buɗe makantansa mai kuɗi ko ya buɗe kamfaninsa shi kuɗinsa kuɗin guminsa ne amma ku je kuna mishi kuma awo da awon gwamnati wallahi wannan abin ya daga cikin abubuwa da ya ba ni mamaki da na wasu na yi abu ne wanda ga yanda ake sai da shi naira hamsin ne amma wala sai sashi ɗari biyu kuɗi da hamsin wannan ba gwamnati ba ne kuɗinsa ne yake sawa kuɗinsa ma ba ku da tsoron Allah za ku zo ku ce ai dole haka za a yi sai ai ta wani bata kuma an san ƙarya ake yi ina za mu je da wato mummunan mu'asha tsakanin mu sai haka shi ma idan ya kama wani lokaci ya ga zai ya faɗa kwata ko bayan albashi sai ya rike muku albashi ko kuma da kayan wani laifi dan kudin sadama duk ba zai baka ba wanda kana cutar shi yana cutanka amma da za a gina abin akan gaskiya akan cewa ni haƙƙi na zan ci kawai shi in ya ci haƙƙi in ya ci haƙƙi na bai bada ba to tsakanin shi da ubangiji za ka abubuwa kuma ya gyara maka wato in muka gyara ko tsakanin shugabanni wato da namu gyara mu mai gaskiya wallahi za mu san lokacin da su ubangiji zai gyara mana su ba amma mu din ma ba daga sarki ba ba daga sarki ba in da muna yi daga sai da abubuwan ba haka zai zama ba haka za ga idan ka zauna sakali yan kasuwa ni wata hanyar da zauna a kusa da su wajen labari ba yan kulan kulan su wato kun kasuwancin ba za ka yi yanzu yanzu kamar ni ba ba zan iya cewa zan yi kasuwanci ba wai kuma kai tsammanin wai za su banda wai in fece haka suke ce min saboda a ko ina akwai club club sai har ma wato pricing duk wani farashi duk suna yi da waye da sauransu kuma idan baka biyan da suke bukata ba akwai da za su yi to wace ka je ka je gaba a gani in ka fita a nan to can gaba ba za ka fita ba sun yi da su wato yan club club ne duk sai sai da su yi kamar wani su suke karawa a wayarsu da waye da sauransu to kaga duk ba gaskiya muke ba juna ba in gaskiya ake bajura to a bari market forces su amfani mana to haka bangaren kuma siyasa ba muke haka dai bangaren ko ina haka bangaren kuma rayuwa ma a cika a ce anguwa wanda za ka kawai sun yi team kawai tsakanin su kawai in ana bukata sun sha rawani sai da alwajen su in wani bako ya zo ya ga alama yana nufan tabawa da shi da yaransa to za a za a dinga mishi shari kuma sai ya je wajen ku dole ai mu ba mu kan gaskiya ba ko ma da ta ai haka kuke ba wasu ba kuka zama wasu za ku taimaka masa ba ku kyale shi shi ma wato har da ya fahimci girman ku da mutuncin ku yazo yazo a karan kansa to wannan ya daga cikin abinda malamai suke magana lokaci ya riga yi insha Allah ina ganin bari sai mu kokarin gitsa karatun anan akwai abubuwan da suke da suke taimakon mutum wajen gaskiya amma dai daga daga babban abin da zai taimake ka wajen gaskiya shine muraqaba ka dinga kiyayen ubangiji ka dinga jin cewa wannan gaskiyar ibada kake yi dan duk abin da kake ba kamar da shi ibada to ba wanda bai baka ladan sa ba aka lana cewa ba alhibu bil qawli ila ila allahi raqibun atid kaji cewa duk abin da ka faɗa to akwai wani mala'ika a halarce yana kiddiga maka duk abin da kake rubutawa in ka yarda da wannan to lallai wannan da ubangiji ya ce ai gaskiya to wannan zai sanya zama duk abin da zaka yi tattauna tsakaninka da sauran mutane to gaskiya ne tsakaninka da su sannan kuma ka riga halarto da abinda ubangiji yake ba da labari na sakamakon duk wanda ya gaskiya ruwa ga annabi isa da ubangiji ya tsiye shi kai ne kace a daga bauta maka da ya ce ba shi bane ubangiji sai ya mishi kirari hada yau ya fa'u sadiqina sidquhum yace yau ne yau fa wata rana ce da wato masu gaskiya gaskiyar su za ta amfani lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada Allah ta zai ba su aljanna za su shiga cikin aljanna ba za su fita ba har abada Allah ta'ala ma ya ƙara cewa radiyallahu anhu wa radu an ya yarda da su sun yarda da shi to wannan duk sakamakon gaskiya ne to ka dinga halartowa cewa yayin da kake gaskiya wani abin da kake son ubangiji ya baka lada dan haka to shi kaga baka neman wani ya zo ya yabe ka balle ma wato in ba a yabe ka ba ka ji zuciyarka ta ta damu sai daga cikin abin da zai taimake ka wajen gaskiya shine wato ka rika jin cewa gaskiya wannan shine abin da ya dace da dukkan wani mai mutunci ka rika jin kunyan ƙarya ka rika jin kuma wato girmama sha'anin gaskiya abu sufiyan lokacin da bai ma wasulunta ba lokacin kuma suna bakar adawa tsakanin shi da da manzon Allah a lokacin nan da za a sanya mishi mazala a gaban shi zai iya kashe shi abu sufiyan duk wani kitififi da ake haɗawa mazala duk da shi ake haɗawa amma da aka je wajen hirakul yasa aka kira mishi abu sufiyan sai yake tambayar shi akan akan manzon Allah sai yake da ya ƙarya yana cewa fa wallahi laula an yaqulu alayya kadiban lakadabtu alayhi yace wallahi ba dan ina jin kunya zo a kama ni a tarihi na taba yin ƙarya ba wallahi da na masa ƙarya amma yana jin cewa ƙarya wani wani abu ne wanda duk ana buƙatar ta wato gaskiya ana buƙatar ta ƙarya wani abu ne wanda ba a buƙatar ta wanda za ta lahata musu mutunci to ko ba wannan ma ko da za ka halarto ibada ta kake wata daga halarto da cewa ba wannan mutunci ne wanda zai taimake ka ka rika gani dan ba wanda zaka ba ƙarya sai ka zama ka dan sirance abu da idansa kowane ne kuwa a to wannan shi kansa yana daga cikin abubuwa da wato mutum ya kamata ya rika sanya zai wato zai zai zai taimake shi wajen yayi gaskiya maza Allah ko in ce annaban Allah ma baki da ku yarke ku gani daga cikin abin da ubangiji ya kare su shi ne ba sa ƙarya tun a farko al'amarin su saboda ƙarya magana annabi ibrahim wannan wata magana ce wani lokaci ba ta tauna a ƙarya ga baki da in ka ce annabi yana ƙarya da ba an saba sani shi yana ƙarya to kaga kuma zai zo ya gaya musu ya gaya musu cewa ana musu wani abu daga sama yana zuwa masa abu ne mai sauki sai ai da ma kana dan yin ƙarya da yinka shi zahira kuma yake cewa a hal kun hal kuntum tatahimunahu bil kadhib da can kuna tuhuma shi ne da ƙarya yace kai a wannan gaskiya tuntun a lokacin ma gaskiya ne da shi sai da yake cewa lam yakun yad'i al kadhiba ala an-nasi wa yakdhibu ala Allah ce ba mai ra'ayi ya kima mutane ƙarya kuma ya jina ma Allah ƙarya ba zai yi ba to kaga dan inda ba san da gaskiya ba to lokacin ashe da ya zo da da'awar kaga sai a ce da ma ya saba ƙarya ne aikin sa da ma sai da ya saba gaskiya ne aikin sa har ma da ya yana cewa in na ba ku labarin cewa karkashin wannan wadin ba ya can za a kawo muku hari za ku yarda ya ce ce ma da rabda alaika kadiba ya ba ka taba yin ƙarya ba wato shi kaga wannan al'adar ce rashin ƙarya na ka to zai ba zai yi ƙarya ba kenan wanda yana daga abin da ya kamata mutum ya rika dubawa sosai gami da maganan gaskiya sannan kuma ko ba komi gaskiya wannan wani abu ne da ubangiji in ya sa mutum yana gaskiya to kuma zai a tarihi za a dinga kiddiga shi ana yaban sa saboda wannan gaskiya din Allah ta'ala ya cewa da'ana lahu lisana sidqin aliyya lisana sidqin alwalibi daga Abdullahi dan Abbas yake cewa wato shi da asana asanaul hasan wato yabo kyakkyawan yabo a dinga yaban sa cewa wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne har daga baya a wajen ubangiji ya zama siddiq as-siddiq ibn tabiya yana cewa an aka ce as-siddiq shine wato wanda yake kammalalle ne a maganar sa da yake yi sannan kuma duk yayin da ya ga abin da ya kamata ya gazarta kuma yana gazartawa to shine as-siddiq kaza ga abla abaka siddiq ake cewa abaka siddiq shi dai da ba baya ƙarya sannan kuma da lokacin da ya ga wahayi ya zo manzon Allah ya ga ba shi ba abin ya kaita bane sai sai bai kaita shi sai ya gazaka shi wanda wanda tana daga cikin daraja ta kurkusa da take bayan annabta in kana neman darajar da ubangiji zai iya ba bayi wannan darajar amma amma wanda ba annabawa ba to shine wato gaskiya Allah ta'ala na cewa من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا من dina ga magana annaba sai magana as-siddiqai wanda shi masu gaskiya to wannan gaskiya kuma gaskiya ba zai yi mutum zama mai gaskiya ba sai tun a bakansa a magancensa a zuciyarsa a aikinsa ya zama mai gaskiya tsakaninmu da duk wani wanda za mu ce shi za mu zaɓa lokacin zaɓe misali ya zama wato muna mu Allah gaskiya ba ina magana ba magana magana ce ta jahilai da jahiliya masu cewa siyasa a duniya ake kuma a duniya ake shan romanta wato ku duk ƙarya kuke majuna kuke nan kaga shi ke jawo masifa a cikin al'umma fa amma mu yi akan mu gaskiya mu gani wane ina da rinjaye ba dole sai kana da ɗari bisa ɗari ba ai baka san shi ba amma dai rinjaye da to a cikin su su su waye dai to babu ne bi ko saba kai ka kai ka rabi wato kaza kai kadi na rabi kaza amma dai ni a iya gaskiyar da nake ma Allah addini da ita na magana cewa wani shi ne zai kawo ba al'umma gyara sai kai haka din sai kai haka din wannan alƙalla dai ubangiji bai kama ka matsayin makarici ba wannan ya daga cikin abubuwa wanda na so mu mu tatar da juna game da gaskiya kuma mu dai warware da shi tunda an jima ba aikatun ba abubuwa da yawa yan kwanakin nan sun sanya wato kajitukan ma duk ba mu dawo ba sai a yau tun bayan sallah saboda abubuwa da muke yau din ba tun safe tun asuba ba da na fara aiki to har yanzu ba dai kun ga ana magarba na yi da wurin ku na zo nan to sai na koma kuma kuma aikin ma dai ba gama dai ba zan dai ga jiki dai zan iya yi kuma ka ci gaba da aikin kuma ba za a iya ba a hakura sai gobe a shi yasa ko ran asabar ma ran alhamis ko gaba mu iya yin katin ba mun muka dan lokaci da yawa kuma mu iya yin katin ba saboda aikace aikace da suka dan mana yawa da muke sa ran insha Allah ta'ala kuma an riga an kawo goshi abu da muka dai Allah ya babu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.